بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau 24 ga watan biyu watan safar shekara ta 1442 hijiriya wanda shine ya dace da 12 ga watan goma shekara ta 2000 da ashirin miladiya muna darasi na biyu a cikin tafsirin suratul muminun wanda satin da ya wuce muka fara ta muka tsaya a aya ta biyar yau alarama malam abokata da al'arabi ba shi da lafiya yanzu haka yana kwanci a gida so muna bukata yi masa addu'a Allah ya ba shi lafiya muna tare da dan uwa ibn al-qayyim insha Allah shi zai ja mana baki malam kuma muna fata Allah ya ba shi lafiya malam ka fara daga aya ta farko dan mu ji sifofin da Allah ya yi wa mu'minai na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura suratul mu'minun kamar yadda muka karanta a satin da ya gabata an ambaci surar da sura ce ta wato mu'minai mun yi bayani dangane da wato suwane ne mu'minai da wasu sifofi da Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin wannan ainihin sura da ke bayani akan muminan na farko da ya ce sun rabauta muna fatan Allah ya samu cikin bayansa rabautattu kuma ya yi bayani cewa daga cikin siffansu su ne masu kulawa da sallah masu kulawa da sallah na aisha take cewa wannan sura kamar tana bayani ne akan ɗabi'a da sifofi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam don ku yana da kula da sallah kuma yana tsare darajar ta kamar yadda ya kwadaitar a kan hakanin bayan nan allah ya yi bayani cikin su cewa su ne mutanen da suke kau da kai akan dukkan yasasshen zance abinda ake nufi da lagawu wato duk abin da ba shi da amfani kamar yadda na yi bayani satin da ya wuce wanda bai da amfani a cikin magana abin da bai da amfani a cikin wato aiki shine ake ce da shi allahu to mumine na kwarai su ne waɗanda anil lagwin muridun wato suna kau da kai gabarin wato allahu duk abin da yake ba mai amfani ba zance ne maganganu ne na yau da gobe duka dai su ba su samu da yin abin da bai da amfani ba mana yunazihuna anfusahum anil batili wasaqit min alqawli aw alfi'l dukkan wata yasashiyar magana ko yasasshen aiki mara amfani to su kam lallai suna kau da kai shi yasa Allah ya ce wa idza sami'u lagwa a'radu anhu idan sun ji lagawu sai su kau da kai wa idza marru bil lagwi marru kirama haka Allah ya ce to sai sifar su ta ƙarshe da Allah ya bayani ya ce wallazina hum lizzakati fa'ilun muminai na kwarai su ne waɗanda suna aikata zakka suna bayar da zakka kenan abinda ake nufi asalin ita kalmar zakkar a nan akwai saɓanin malamai akan ma'anarta to amma dai abinda ake nufi zakatul amwal suna ba da zakka har ma muka yi ta bayani dangane da makirce-makirce na masu hali da dabaru da suke ganin suna yi wa Allah na ƙin ba da zakka malamai sun faɗa cewa a ita zakka bayar da ita yana kawo kwanciyar hankali da rage 'yan ta'adda saboda kai da allah ya ɗora maka hakkinka ne ka bayar to ka ɗauka ka bayar ka biya kenan hakkin allah to kuma ka ga tun da ka riga ka biya to shi kenan in allah ya so da watakila mai son zuciya ko ya zo zai zalunce ka sai ce a wannan yana ba da hakkin allah kamar yadda da yawa barayi a, sukan daga kafa ga wadda suke masu taimakon mutane ne a cikin gwanni waɗanda suke suna bayar da hakkin Allah kuma suna bayar da zakka suna wannan wannan sau da yawa ya sha faruwa kamar yadda ake gaya mana mutum mai sata ne zai zo in ya zo sai a ce ka wannan gidan alajiwa ne ne gaskiya a ɗan daga masa ƙafa saboda yana biyan hakki to kai ma ya kamata ka rinka biyan hakki a, wasu kuma suka ce abin da ake nufi da zakkan nan shine wato zakatun nafsi ake ne zakar tsarkake kai tsarkake rai mana tashirun nafsi min al'asami wal ma'asi tsarkake kai wato tsarkake rai daga dukkan zunubi da sabon Allah shi yasa Allah ya ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ka gani kenan ana nufin me zakatun nafs kenan yana cikin sifofin muminai in mun fassara ayar da ma'anar zakatun nafs zakar rai tsarkake rai to kenan suna kokarin su tsarkake ransu daga dukkan wani abu na kazanta daga dukkan wani abu na laifi ba sa yin abin da zai lalata musu rayuwarsu ko ya lalata musu ransu har Allah wato ya yi fushi da su imam ibn kathir a cikin tafsirinsa da ya zo karkashin wannan aya sai ce wa yahtamilu an yakuna kilal amrayni muradan zai iya yiwa duka ma'anonin guda biyu Allah yana nufin su ne akan wannan wato walladhina hum lizakati fa'ilun mu'mine na kwarai sune masu ba da zakka ta kuɗi mu'mine na kwarai sune masu tsarkake rayukansu ma'ana suna kula da zakkar rai tsarkake rai in an ce zaka ana nufin tsarkakewa duka guda biyu suna yi saboda bayar da zakkar kudi alama ce ta zakatun nafsi idan har kana ba da zakka na kudi to ai alama ne cewa ka samu tsarkin rai mumini kamili shine alladhi ya ta'ata hada wa hada wanda yake aikata wannan da wannan duka guda biyu sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayanin sifa ta hudu ta muminai damar surar ta muminai ce sifa ta hudu shine wallazi na li furujihim hafizun su ne waɗanda suke kiyaye wa farjojinsu kamar ya kiyaye farjojinsu in an ce farji ba ana nufin na mace kaɗai ba namiji ma farji ne na mace ma farji ma'ana masu kiyayewa mutuncinsu kenan ba sa zuwa su afka kansu akan sabon allah alfashin zina ba sa yi ita ma ba ta yi shi ma ba ya yi saboda sun sifanta da zuba ta imani illa ala azwajihim sai ga mazajensu ko kuma ka ce ga matayensu ba ta zuwa ta yi alaka da wani in ba mijinta na aure ba ko kuma abin da damansu ta mallaka bayansu kenan bai zuwa ya yi alaƙa da wata in ba baiwa ce a gare shi ba fa inna hun gairu malumin to lalle su ba abin zargi ba ne ba abin aibantawa ba ne don sun yi alaƙa da bayansu aya ta halatta a yi wato alaƙa da bayi wannan ayar wato tana nuna cewa mumini na kwarai yana da kamewa mumini na kwarai yana da wato al-i'fa'un nafs an shahawati yana kare kansa daga sha'awa na'am duk wanda yake yana da lafiya idan lokacin sa ya kai zai yi sha'awa kamar yadda mutum zai yi sha'awar ya ci abinci mai kyau ya sha ya hau abin hawa mai kyau ya saka sutura mai kyau kuma Allah ya halicci gari da da dan adam zai yi sha'awar ya alaka da mace to amma shi mumini baya kashe wannan sha'awarsa in ba ta hanyar da Allah ya halatta ba shi yasa Allah ya ce su ne masu kiyayewa li furujihim hafizun la yastamilunaha illa ma'a zawjatihim ko ba ka bane ba sa yin alakar sai da matansu wanda Allah ya halatta musu wanda aka daura aurensu da su da salatin annabi ko kuma sallallahu alaihi wasallam ko kuma abinda daman su ta mallaka ana nufin al'ima wasarari bayi da suka samu kenan kenan sha'ani na mumini mai hakikanin imani to yana kare mutuncinsa shine wato siyanatul arad ko siyanatul irdi tsare mutunci kare mutunci ya kare dangantakarsa kare mutunci shine ke haifar da kare dangantaka duk lokacin da wani ya je zina to ya zubar da mutuncinsa kuma ya wulakantar da dangantakarsa saboda ya shigar da karaya ya datse wato a cikin tsatson za a samar da wani wato matar da ta haifa din za a samar da wani a kasa gane waye ubansa idan an zo sai a tike ba za a iya ci gaba ba sai a ce wani bai da uba ba a san ubansa ba to kuma haka abin zai ta wato subhanallah zai ta gudana har kiyama ta tashi ku kare mutuncin ku kar ku lalata dangantakan ku kar ku lalata wato nasabar ku sannan dukkan sha'awa kada a sa ta a cikin inda Allah bai shar'anta ba shi yasa shari'ar musulunci take cewa a kiyaye gani kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka gani su kiyaye ganinsu shine matakin farko sannan kuma su kiyaye farjojinsu zalika azka lahum wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna su ma mu'mine mata a gaya musu su kiyaye ganinsu an gane ko wani mawaki ya ce wa aghuddu tarfi in badat li jarati hatta tuwari jarati maswaha ya ce idan makociyata ta fito wannan fitin a lokacin jahiliya lokacin jahiliya fa ba aya ba hadisi fa amma ya ce wallahi idan makociyata ta fito wa aghuddu tarfi in badat li jarati sai in nade idona dan Allah ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim in mumini ne Allah kai mana afuwa in mumini ne yayin da matar da ta zo wucewa ba muharramansa ba to yakan kau da kai alama ce ta imani yakan sun koyar da kansa yakan kau da kansa amma duk wanda za ka ga ya kurawa mace ido ya zare ido yana kallanta a akwai gyara wannan ba daidai ba ne kuskure ne ba za ka ji daɗi ba idan mahaifiyarka ne wani ya mata haka ba za ka ji daɗi ba ne idan yarka ce wani ya mata haka kuma ba za ka ji daɗi ba in ƙanwarka ce shagigiyarka ko yar liyabiyarka wani ya ƙura mata irin wannan idan na kallo sai ka ji ba daɗi a ranka haka Allah ya halice mu da ɗabi'un mu amma kuma me yasa mu muke wa yayan wasu yace ba na ɗaga ido na in yi kallo sai makociyar nan tawa ta goya shine ma'anan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum kiyaye gani yakan taimaka ha wajen kiyayewa farji ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku kiyaye ganin ku ku tsare darajar matan mutane da 'ya'yan mutane ku daina zura ido kuna kallon matan mutane da 'ya'yan mutane wannan cutarwa ne a gare su ko da ku su ɗin sun yi mummunan shiga da za ta sa a kalle su ku basu da sabon allan da suke su kar ku ƙara wa kanku zunubi kar ku manta cewa Allah yana fada inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula da abinda kunne ya ji da abinda ido ya tsira ido ya gani da abinda zuciya ta kulla ta yi aiki da shi sai an tambaye ta ba abinda ba za a yi tambaya ba to karka je idan kai kai ka wuta ga yawan sallah ga yawan azumi ga yawan nafila ga yawan sadaka ga yawan karatu ga yawan kaza amma idan ka bayi da linzami akwai waɗanda wallahi idan su ne zai halakar da su bayi da bayi da fashin masallaci bayi da fashin zuwa karatu bayi da fashin kaza amma idan sa bayi da tsarki musamman a wannan zamani da Allah ya jarabe mu da wannan musibar wannan abar waya barna da ta'adin da ake a cikin wannan abun Allah kada ya barwa kansa ne mutum yana cikin barbansa yana lullube zai yi ta'adin da wato dan shekara 25 bai yi ba sai ya yi barna ta rana ɗaya ta kai ta shekara 20 zai shiga ko'ina kuma ba abin da ba a gani a cikin wannan abu duk wani abu na rashin mutunci kai abin da ba a iya ganin sa a fili a ido ma akwai shi a cikin nan gurin yanzu yanzu na daddana wani guri na shiga wani guri zan iya gani kenan kaga an kyale mutane mai da tsoron Allah su Allah ya taimaki sahabbai ba su da wannan abu Allah ya taimaki tabi'ai ba su da wannan abu so a cikin hisabin da Allah zai musu babu wannan abu a ciki babu babu amma ni da kai yana cikin lodi yana cikin ƙari tambayoyi da hisabi da ubangiji zai mana akwai wannan abu kuma wallahi kowa sai Allah ya tambaye shi akan wannan abar da yake da ita wallahi ka yi amfani da ita ta hanyar alheri ka samu lada ka je ka kalli abin da ka kalla ka ga dama za ka gamu da Allah ba ka shiga ɗaki ka rufe ba ba ka ɓoye ba ba ka yi kaza ba ranar da mala'ikan mutuwa zai zo ya ɗauke ka ba ya san wannan rufe-rufen da kai ba a cikin mayafin naka a cikin bargon naka aina ma ta kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada haka ƙurani ya ce haka mutuwa za ta ɗauke ka bayan ka gama tara wa kanka masifa banda wato ba ma fa guraren da ake shiga a kalla ba fa akwai da ake shiga a ga kiɗa da rawa kaga 'yan matan da kake so ka gani akwai su suna nan akwai inda ake kallon tsiraici kawai kawai in ka bude wannan gurin kawai tsiraici za ka gani kana zaune kana tara kanka musiba akwai bagage akwai farare akwai inda ake jin kiɗa wake-wake akwai inda ake kaza akwai inda duk anan akwai idan baka da data akwai inda free ne kawai link din za a dora kawai free ne an riga an biya maka data kawai ka shiga kawai to walladina hum li furujihim hafizuna dinnan da kuma aka ce yawdu min absarihim inna hadda waya kada wani ya ce ai ni bana kallon mata a unguwar mu baka kallon mata a unguwar ku baka kallon mata a makarantar ku baka kallon mata kaza amma a wayar ka kana kallon mata ba ku da wani bambanci uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ku gyara al'umma mu ji tsoron Allah mu kiyaye ni abin da nake ji wa kaina tausayi nake je wa kaina tsoro shine wato mutum Allah ya zo ya ritsa shi ya masa hisabi akan wani abin da ya manta da shi baya tsammani yana cikin matsalarsa wannan musibar ta kai ga hatta wannan abar hatta na hana mu saurari hudubar juma'a ana hudubar juma'a mutum yana bude bude kuma Allah ya jarabe mu duk inda ka ga wani bidiyo sai ka dan sauke shi ka duba haka in ka ga hoto shi ma sai ka bude ka gani hoton mata nawa ka gani wanda ba naka ba kuma sharri na bature ya yi shi duk yadda kake so kaga abin za gani in kaga abu za ka iya jawo shi ka matse shi ko ka matse shi ko ka dada fadada shi in bakin bai fito su fiti fili ba ka dada bude shi ka gan shi sosai ba haka ba ne duka wani mun dauka a matsayin mene jin daɗi a matsayin shakatawa a matsayin morewa kuma wannan duka maza da mata maza da mata yanzu bala'in da ake fama da shi shine rikici da mata matar aure malam sai ta nemi ta kashe aurenta akan waya saboda wai ita she is out of network wai ba ta kan network daga dole a dora ta ita ma ta san mai duniya take ciki wata baiwa Allah ta taba gaya mata ce malam ka yi wa'azi wa mata akwai group group na mata a whatsapp group group na mata a telegram group group na mata a instagram wacece gram wacece mecece ta ce wallahi malam akwai inda mata tsirara suke suke dar kuma 'ya'yan musulmi ba arna ba su kwabe jikinsu gaba ɗaya su ki hoton kansu sai su nuna su ce wai a ba su shawarwari ina ne za su tada komada ina ne ya lokaɗe a tashe shi ina ne ya yi baƙi a gyara shi ina ne ya kaza ina ne kaza ko ta cire kanta ta ɗauki hoton gashinta ta yi bidiyon sa ta nuna ya ya kamata yi ko in ta yi kitso ta haska ta nuna ta gani kowa ya gani kai ummata muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ka san akwai waɗanda suke sa mata su ɗauki hotunansu na tsiraici su aika musu ka san da wannan ka san akwai wanda zai bude baki ya ce wa mace da yake neman ta da aure ta yi tsirara zigidir ta ɗau hotonta ta aika masa ka san a cikin wannan al'ummar taka akwai wacce za ta ce masa ya yi tsirara zigidir ya aika mata kuma ka san ana aikawa duk ta ta cikin wannan wayar ka san mata sun sha kamawa sun kama mazajen suna da waɗannan abubuwan wai mutum zai auri mace wai sai ya ce mata wai sai ta yi tsirara ta turo masa ya ga komai in ba haka ba ya fasa ita kuma da ta asarar mijin da ta asarar sa musamman yana da maiko da dan dama dama ta yadda ta haka dan ta aika masa sai ce amma dan Allah in ka gama kai deleting kaji sai ce a kwarai ku alƙawari ne in na gani zan goge kin wulakanta kanki kin tozarta kanki kin jefa kanki cikin tasko kin wulakanta kin yi abun kunya kin zubar da mutuncin mata kin yi abun da in aka nuna miki shi wata rana wallahi wallahi za ki kuka na bakin ciki wannan abun ya faru wata ta yi sakaci soyayya ya ɗauke ta saurayi yana zuwa wajenta ana hira da abin da za su yi saboda rashin tsoron allah rashin ta ido rashin tarbiyya islamiyya rashin kishin addini rashin kare martaban 'ya'yan wasu mutum ya je zance gidan yarinya duk abin da yake mata rinka sa waya yana dauka yana bidiyo yana tefin yana dauka ko yana fix kuma tana kallo to sai ya je gama wannan abin da ke kuma bai aure ki ba ya zaki kuma hakan ya faru ta saki jiki an ɗauke ta an kai ta wuri kaza an kai ta wuri kaza an yi kaza da ita ya mata kaza namiji mayaudarin mutum ya samu guri maha'inci sai ya manta da shi ma zai zo a haifi yarsa wata rana wallahi sai an yi da yarka tunda wannan din yar wani ne ai ai ya sha wahalar ta yi mata tarbiyya ai bai sani ba ha'inta su kai duk wanda ya shiga gidan wani ya ha'ince shi ka rubuta ka ajiye sai an zo an keta gidanka an ha'ince ka an yi da yarka ya ɗauki hotunanta ya yi abin nan sauransu kuma ta zo ba ta aure shi ba da haka sai yake amfani da wannan hotuna yana tiritinin ɗinta yana tsoratar da ita yana firgitar da ita yana wulakanta ta kullum sai ya ɗan sake wani hoto in ba ki kaza ba wallahi zan ɗora shi a midiya shi ɗin sai ya rufe fuskarsa ya sa wani abu ya yi dabara ya rufe fuskanta amma ita ga fuskarta ga komai da komai ga jikinta ga komai ana ta'adi fa ana ta'adi ana barna yanzu saurayi yana zuwa gidan yarinya abinda yake fara ruwa ya dauki wayarta wannan wata yarinya take gaya mu ta ce wallahi malam saurayi saboda sun raina 'yan mata yana zuwa zance baka taba haduwa da shi ba da ya zo gidanku ka ba shi dama sai ce in ga wayarki ta ce shi yasa da yawa yanzu daga cikin 'yan mata sun gane ba sa zuwa zance da waya saboda yana zuwa zai ce ga wayarki yana karban wayarta sai shiga galeri dinta sai kawai ta duba hotuna tunda mata sukan zauna a sirrance su tsakanin su yi daukan hotuna ita mace dama yar kwalliya ce haka kurin sai ta zauna ta yi kwalliya ta ta daukan hoto tunda an samu hoto ai ana hoto haka suke ko su sa a dauki hotunan su sai kaga hoto ɗari nata kurin da ya je sai ya ɗauka kawai sai ya- sai sai duk sai ya makin ɗinsu kurin sai sai ya buɗe zanda ana hira kawai tana tana zandalin kawai tana ta shiga wallahi alazim dan haka kafin su gama zancen nan ya gama kwashe ta tsaf komai nata ya ɗebe ina za ka kai me za ka yi da shi kai ne ba matarka wani baka aure ta ba kuma ko matarka ne ai tana da sirri irin nata to wannan misali ne ɗaya na gaya muku na sakin wato miƙe ƙafa da saɓan Allah da mutane suke kuma ka je har gidan mutum don wulaƙanci ya baka dama ka je ka gana da yarsa har gidansa watakila har falansa watakila sauran ƙofar gidansa ka yaudare shi ka ha'ince shi da masu Allahumma amin. da masu zuwa suna daukan yan mata su tafi da su hotel hotel din nan da kuke gani a garin nan ana zuwa ana daukan saboda babu wani wanda zai tambaye ka da ka zo da yarinya daga ina ka zo da ita waya ne kawai za ku yi. za ta ce ta tafi unguwa ba za ta dawo sai bayan awa uku awa hudu kawai zai waya ne ya je ya gyara motarsa ya kama musu hotel kawai ya kama musu daki mai sanyi gidansu wata kila yarinya ba AC ya je ya gigita ta da sanyi wallahi ya kama musu ya siyo musu abinci mai kyau su zauna malam su yi ta abubuwansu ba zai sallame ta ba sai ya ga bayan la'asar irin biyar da wani abu shi kenan sai ya ɗauko ta a mota suna hira ya zo ya jibge maka ita a ƙofar gida allah ya isa iya ha'inci kenan ina gaya muku wannan wallahi ko duk wanda allah ya garabe shi da ya mace to ya yi tunanin faruwar wannan a gidansa idan bai sa ido ba za ka gama ustazancinka ka gama wa'azinka ka gama zuwa masallacinka ka gama waye dinka wani rana ɗaya zai zo ya lalata maka tarbiyyar iyalinka ya cuce ka ittaqullah kuma mata ittaqinallah ku ji tsoron Allah a cikin mu'amalolinku su din ma ba su da kirki su ma matan ai duk inda ka ga namiji ya barna da mace ai ta ba da haɗin kai والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم كنا أهلا تامنا مي أوري نمسلنشي أهلا تامك وشتو كما كأهلا تامك كيسا منظر الله صلى الله عليه وسلم ينونا من عند أكيين أوري أسامو ولي بصداكي كما أكف شيدا شي كنا سيأي أوري نمسلنشي تم ‘ya'yan bil'adama har zuwa ƙarshen duniya wannan ita ce sunna da Allah ya halatta na hayayyafa da yaduwa duk wanda bai zaɓi wannan hanyar ba to kaga ya bi hanyar son zuciya wacce take ba daidai ba jama'a alfasha zina wannan aya tana nuna mana mumine na kwarai suna nisantar zina to ku duk al'ummar da zina ta fa yaɗu a cikinta ko kuma luwaɗi ko zina ko luwaɗi ko da zina da luwaɗi da abin da ya kama da su to wallahi sai al'amarinta ya kasance lalataccen al'amari suka ce fahishatu zina tu'addi ila dhaya'il ansab yin zina yana lalata nasaba sha'awa ce kake yi kaje kai kai ma sai an yi da ta gidanka ka je ka yi kai ma sai an yi da ta gidanka malam ana ba da labarin wasu mutane ga su da girma da matsayi a tattare da su amma gaba ɗaya rayuwarsu a lalace take idan an tuno su a ce Allah ya isa Allah ya tsine musu albarka kuma manya ne a ido ana ganin kamar manya ne amma waɗanda suka san cikinsu suka san mu'amalolinsu suke cewa ƙazaman mutane ne da yawa 'ya'yan da suke tattare da su suke da su ma ba ba 'ya'ya ne na sunna ba to zina tana lalata nasaba kamar yadda zina kuma a wannan zamani ya tabbatar mana tana taimaka wajen intisharul amrad yaduwar cututtuka cututtuka ga sunan barkate ta dalilin zina mazan ko mata fasadun nufus zubar da ainihin wato kima lalata rayukan 'yan adam luwaɗi kuwa shi ma mummunan abu ne mafi kazanta ta sa wasu malaman ma a maza ba su hukuncin su wanda aka kama mai luwaɗi kashe shi ake yi murus allahira kashe shi ake yi murus allahira Allah ya halak- ya halakar da al'umma guda ya kifar da ita saboda luwadi wanda yau a garin ku ba za ka iya irga adadin masu luwadi ba kai har kungiya ma har kungiya ake da shi na 'yan luwadi daga manyan kasashe har ƙananan kasashe namiji ya nemi namiji wani ɗalibi na ya karatu a ingila yake gaya mu sun saka rigunan su manyan rigunan sun shiga kasuwa suna ɗan siyayya haka kawai sai wani bature sai ya zo sai biyu su yana ta dariya sai yana ɗan abinan ɗinsa haka sai yana nuna masa yana masa alama da hannu haka ya zo nan su yi magana sai wani abokinsa bature sai yake ce mai ka gane mai yake nufi kuwa sai ce wala bai gane ba ya dauka ko yana nufin ya zo sai kaya ne cewa ba haka bane ai yana taya ka ne yana taya ka ne cewa ko kai ma dan neman maza ne su ne ake ce da su me gay ko gay ake ce musu wannan kungiya ce mai zaman kanta mai rijista mai matsayi sanannu ne amma abun mamaki ko a cikin turawan yan iska ne suke wani abu amma kuma suna da matsayi wai saboda akwai yancin dan adam wannan shine human rights din da ake kokarin a tabbatar wannan shi ma yancin dan adam ai tunda dan adam yana da yanci he has his rights he is a human being to he can do whatever he likes duk abin da yake so zai aikata kawai wato alhayatul ibahiyya rayuwa ta halaccin komai halal ne da haka namiji zai iya zuwa je auri dan uwansa namiji su zauna da shi ko ya je ya nemi dan uwansa namiji ya ce ai hakan da yake maka yana taya ka ne yana kiran ka ne yana nuna maka bismillah kuma wannan masifar ba wai yanzu a kasashen turawa ba hatta a kasashen larabawa a kasashen musulmi wannan bala'in malam ya yadu wani bawan Allah yake cewa wata rana ya tafiya ɗaya daga cikin kasashen larabawa nan kawai yana zuwa sai wani balarabe sai daga masa waya za su yi kiliya fa da shi zai wuce zai wuce kawai sai daga mai waya sai kunna masa bidiyon al'aurarsa to wai ashe da haka suke talla idan ya maka haka to yana son ka kenan kai ma in na wannan harkar ne to kawai ka bi shi mala akwai wanda suke zama da mota da sunan motar haya suna yin haya taxi ne ba taxi suke ba neman maza suke yi kuma wannan harkar ta neman mazan ta luwaɗi da kuke gani harka ce babbar harka ba wai karamar harka ba akwai wanda manyan mutane ne malam suka ɗaure mata gindi suke yin ta sai kaga an kama yara matasa samari suna wannan abu in aka ritsa su ana musu tambaya sai kaji suna cewa wani wani kwamishina wani da shi suke yi wani wani jami'in gwamnati da shi suke yi wani wani babban attajiri da shi suke yi wani wani kaza kaza sauransu wallahi tallahi ko yau in kuka je ofishin hizba akwai listin waɗannan mutanen sai dai kawai suna jin tsoro ba za su faɗa ba amma kun ji na muku rantsuwa to babu kafara akwai listin su an san su sun san sirrin mutane don sun san masu yi akwai waɗanda ba za su tabu ba duk wata mota da za ta yi kame sai dai ta kama wadda za ta kama akwai wanda ba zai kamu ba to shi za manzan Allah ya faɗaitar da a yi aure a yi aure na sunna ko maza ko mata kuma ya auren jinsi bai halatta ba halatta mana namiji ya auri mace ko mace ta auri namiji wannan shi ke nuna bai halatta namiji ya auri namiji ko mace ta auri mace ba amma yanzu akwai lesbians lesbianism ko jiya an kawo min kes ko jiya an kawo min kes wani mutum ya sake matarsa saboda tana neman mata kaga ana ta maganar luwadi kullum ana maganar luwadi ne to akwai kuma babin mata su nemi mata shi ma wannan spahis jiddan mukan faɗi wannan a karatu mu yi bayani saboda ku kula da iyalanku ka daina barin matarka tana yawan kawaye wallahi wasu kawayen ba na Allah bane gidanka ya zama tasha yau wance ta shiga ta fita kana nan kana kana hayaniya baka san me kake ba kana can kana wahalar nema ana ta ta'adi a gidanka yawan alaƙoƙi da hulɗoɗi da mata suke yi a junansu watsin ba Allah a ciki ko kaga babbar mace tana kawance da karamar mace mata ka yan karamin shekaru ne da ita amma tana harka da macen da ta haura shekara arba'in da wani abu hamsin a wace alaka ita ba kasuwanci suke ba ita ba kaza ba wai kawarta ce kawance kullun suna waya kullun suna fita kaza suna kaza kana nan shirme ai kana ganin dan mata mata ne to yanzu hatta mata da matan ba a bari zuwa ya zo gida malam ya tarar da wata mata tana zina da matarsa a'a kamar yaya ba fa wani namiji yana zina da matarsa ba a'a wata mata tana zina da matarsa ashe mata suna neman mata shi yasa da yawa daga cikin barna da ta'adi da yake faruwa a cikin wannan al'umma da wahala da muke sha wannan shine sababi rashin tsoron Allah rashin takawa ya ce babu wani magana ɓoye-ɓoye a fili ya tarar da su kuma ya ce akan gadarsa suna gama ya ce to haɗa kayanki lakum dinukum waliya dini ki ƙara gaba wayo Allah ka za ce ai baki san Allah ba sai gida a je can ki je ta yi miki sadaki a je ubanki ya ɗaura muku aure a masallacin juma'ar unguwarku to wannan shi ma fa yana faruwa a makarantun bodin na mata duk wanda ya kai yarsa makarantar bodin to ya bincika shi ma manyan 'yan mata suna neman ƙananan 'yan mata da ake kawowa a makarantun bodin haka a jami'o'i hostels duk wanda ya kai yarsa jami'a tana kwana a hostel to shi ma ya bincika kuma ya dada sa ido in ba ka ci sa'a ba matar ka za ka za ta je ta gama shekaru ba ka ce ta yi digiri ta kawo maka kwali ba to za ta zo maka da kwalaye ba kwali ɗaya ba da kwalaye za ta zo maka saboda akwai su ko'ina akwai su mabarnata ƙazamai mata su nemi mata wannan kan haddith wala haraj ba magana ƙungiya ce ma da su ko in ce kungiyoyi kuma ga taimakon juna a wajensu saboda me saboda taimakon wannan fasadin taimakon wannan barna malam kudi ake turowa daga waje ana sponsorin masu wannan manufa ta neman maza ko mata su neman mata har taro ake yi har seminars ake yi biliyan kaza ake turowa ta hanyar ofishin wane da wane kai ka san da kai nake kuma kai ka san kana karban wannan kudin kuma kai kai ne wakilin su kai kake tara mutanen ana yi komai da komai a zo a yi lacca a yi samina yaya mace za ta rinka jin daɗi da uwarta mace a yi lacca a yi samina yaya namiji zai rinka jin daɗi da ɗan uwansa namiji a gama a ba su certificate a ba su kuma kuɗi kowa ya ta jin alert bayan an tashi daga taro bururun bururun bururun kuɗi suna shiga da an sake kiran ku bayan wata uku wata hudu sai a ce to yaya guda nawa kaiwa nawa ka samu to wannan ya na gaya muku yana nan barkatai a cikin jami'oyi a cikin makarantu a cikin wane ne a cikin wane ne suna nan bila adadin har a kasuwanni inda inda mata suka haɗu mutum ɗaya biyu uku hudu biyar shida to Allah ya sauye sai dai in haɗuwa ce ta addini kuma su matan sun sani ko kun san yanzu har gidan yini ake bin su ana tallata musu wannan tunanin yaushe zaki tsaya namiji yana wulakan taki yaushe zaki tsaya namiji yana miki yanga gashi nan an samu wayewa an yi kaza an yi kaza kai ma zuwa ce ma yaushe zaka zo kana ta wahala kana kudin sadaki kana kama gidan haya kana kaza kana kaza kana kaza ga hanya ga cika sauransu shi za kun haɗu da 'yan fashi da makami da tsadar rayuwa da talauci da yawan ciwuka da mutuwa ba aune to kuma ku tuna barna da fasadi da kuke fa innahum ghayru malumina illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai Allah ce me faman ibtaga faman ibtaga wara zalika ko fa ulaika humul adu duk wanda ya nemi wato sabanin wannan ai faman ibtaga faman talaba khilafa zalika alladhi ahallahu Allah ta'ala wanda ya nemi sabanin abin da Allah ya halatta fa ulaika to wannan ya shiga cikin al'aduna almu'taduna almutajawizuna hudud Allah subhanahu wa ta'ala alwalighuna fil harami kenan waɗanda suka ƙetare dokokin Allah kuma suka fada cikin haram suka dulmiya a larabci akan ce ada fulanu shay'a ya'duhu adwan idan jawazahu wa tarakahu in ka wuce gona da iri ka bar hanyar da aka ajiye ka shiga wani guri to za a ce da kai adi fa ulaika humul aduna ma'ana masu tsallake iyaka masu ketare iyaka duk wanda bai nemi iyalinsa ta ainihin hanyar da Allah ya halatta ya yi aure ba ya ce zai je rayuwa ta tamore to shi kenan ga sunan ai sun lalata rayuwar tasu suka lalata budurcinsu ta ƙi ta yi aure ta yi ta bin maza tana yawon banza gani take ba za a gane ba yau ita ce a can yau ita ce a can yau ita ce a can yau ita ce a can ta gama bayan ta gama kuma sun zubar da ita kuma ita mace ce kuma dole ta buƙaci kulawar namiji kuma auren ya gagara sai a zo ana ta raɓe-raɓe ana ta neman taimako to yanzu ya za a yi aiwance wallahi aljanu ne suka dame ta ba wani aljanu shedaniya ita ce aljanar don ta karar da rayuwarta akan shedanci daman sai da maza suka gama lalata ta yanzu kuma ake neman alika ta a jikin wani ya je ya ɗebi jangwangwan ya ɗebi musiba amma lokacin da take wato samartakarta ba a iya mata magana haka shi ma lokacin da yake ganiyar samartakarsa babu barnar da bai ba za ka yi ka gama komi yana da lokaci ne za ka yi ka gama komi yana da lokaci so lokacin da kuma kake neman na halal din kuma sai i gagare ka Allah ka kyare mu to sai Allah ya ce me na gaba allazina hum li amanati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wannan auzumin ta mece ce yanzu ka dauka yanzu ka fara walladina hum والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون na'am والذين هم على صلاتهم يحافظون salawatihim na'am Allah madaukin sarki ya gaya mana sifa ta biyar kenan ko ina jin ta biyar ne ko sifa ta biyar daga cikin sifofin waɗannan bayan Allah na ƙware su ne masu ki- kulawa da amana jama'a me amana amana Allah ce amanat amanat jam'i ne na amana al'amanatu ana nufin dukkan abin da Allah ya baka ajiyarsa kuma ya ce ka kula da shi kullama stauda'aka Allahu iyahu wa amaraka bi hifzihi duk abin da Allah madaukin sarki ya baka ajiyarsa kuma ya ce ka kula da shi sai na ce kai ajiye mun wannan ka kula da shi to ya zama amana kun gane akwai amanar Allah akwai amanar ɗan adam muna da misalai da yawa da za mu buga akan amana ta Allah da ya dora mana mu a karan kanmu da kuma amanoni na mu'amalolinmu tsakaninmu da 'yan uwanmu to shine malamai suke cewa amanar Allah tashtamilu ala jami'i takalif dukkan nauyi taklufa jam'insa takalif dukkan wani nauyi da ubangiji tabaraka wa ta'ala kallafa kallahu bi ada'iha da Allah ya dora maka yace kayi to wannan amana ne amana ta shafi dukiya da aka baka ka ajiye amana ta shafi alkawari duk alkawari da mutum ya yi da bakance amana ne duk maganar da aka zauna aka kulla ta aka ce za a yi ta nan gaba to amana ce duk abin da aka gaya maka na sirri aka ce rike karka faɗe shi to amana ne walladina hum bi amanatihim wa ahdihim to me al'ahd al'uhud jam'insa al'ahad kwaya ɗaya abinda ake nufi duk abinda aka buƙaci ka cika shi na haƙƙin Allah shine alƙawari kenan suna kiyaye amana suna kiyewa al'ahadu shine alƙawari Allah ce innal ahada kana mas'ula lalle alƙawari abin tambaya ne shi ma alƙawari akwai na Allah akwai na mutane hukukun nas hakkokin mutane um, imam al-qurtubi a tafsirinsa da ya zo kan wannan aya Allah ya masa rahama yake cewa wal amanatu wal ahdu da al amana da al ahdu da amana da alkawari ya hada da yajma'u kullama yahmiluhu al-insanu min amri dinihi wa dunya duk abin da dan adam ya dauke shi na al'amarin addini da duniya to ya dauki alkawari ya dauki amana in dai ka ɗauke shi yanzu ba mun ɗauki addini mun ce za mu yi ba ba mun ɗauki imani mun ce za mu yi ba ha to yana cikin amana kuma yana cikin alkawari ƙaunar mafi'ila ya ce rayuwa da mutane kowa ya yi alkawari zai zauna da mutane lafiya za ka mutunta ɗan uwanka zai mutunta ka za ka kiyaye sirrin ɗan uwanka zai kiyaye sirrinka za ka taimake shi lokacin da gajiya ta kama shi ma ce zai taimake ka idan alheri ya same shi za ka yi mai farin ciki idan sharri ya same shi za ka jajanta masa duk wannan alkawari ne da sai Allah ya tambaye mu me yasa ba mu yi ba idan muka je gaban sa sai ya tambaye mu haka imam qurtubi yake cewa yace wa hada ya ummu mu'asharatan nas wal mawa'id da alkawula da aka yi na lokaci la ilaha illallah alƙawuran da aka yi na lokaci za a yi kaza lokaci kaza za a je kaza lokaci kaza to wannan fa sai Allah ya tambaye mu zai da zalika zaman lafiya shine ka kiyaye yace ita amana tafi alƙawari fadi al'amanatu a ammu min al'ahadi yace wa kullu ahadin fa huwa amana فيما تقدم فيه قول أو فعل أو wato معتقد نزنشي ko na fi'ili ko wani abin da aka gudurta ra'una bayan allah nan masu kiyayewa ne kalmar ra'una ana nufin wato alhibs akan ce ra'al amiri al'amiru ra'iyyatahu ri'aya ra'una nake son fassara kiyayewa kamar kiwo karewa kiyayewa shugaba ya kiyaye waɗanda yake shugabanta iya kiyayewa ya za hafiza hun wahtama bi shi'unihim yana daga cikin sifar muminai annahu yaqumuna bi hibzi maktuminu alaihi min amanat mumini na kware in ka bashi amana yana kiyayewa baya cin amana wanda Allah ya ce alamar munafiki mai cin amana kenan kaga mai cin amana ba mumini bane munafiki ne آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا وعد وإذا وإذا أتمن خان إذا يزو زنشي سي كريا كريا duk wanda ka gama karyaci ne a cikin zance to ka guji mu'amala da shi kuma wallahi ina gaya muku duk wanda ya sifantu da yin karya a rayuwarsa wallahi ya watsa kansa ruwa kafin ya mutu ka fara jika kanka tun yanzu ko ka samu saukin azaba don garanti sai Allah ya kona ka ƙarya mutum ya zama makaryaci akwai wanda ƙarya malam da kaga cin abinci haka take a ce mu ko mu ce ma ƙarya to wannan duk wanda kake da mu'amala da shi yake da wannan ɗabi'ar ka ja layi ka daina mu'amala da shi dan wallahi sai ya cuce ka makaryaci ba abokin tafiya bane makaryaci ba makoci bane makaryaci ba amini ba ne makaryaci zai yaudare ka makaryaci zai iya zurma ka kuma karewa dai annabi ya gaya maka alama ce ta nifaka na'am ba wai ƙarya ɗaya biyu uku ba nan ɗan adam yakan iya yin ƙarya ɗaya biyu uku ɗan ƙarya dai wadda bata zama ɗabi'a ba yayi ya tuba yayi ya tuba amma wadda ka gwada shi ka gwada shi ka gwada shi ka gwada shi ka lura gaba ɗaya rayuwarsa ta gina na kan ƙarya to wallahi ka guje shi yasa manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi wala yazalu rajulu yakzibu wa ya'a wa yata'ahadu al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba mutum bai zai gushe ba yana yin ƙarya ya saba da yin ƙaryan nan wallahi sai an rubuta shi a wajen Allah cewa wani makaryaci ne da cin amana shi ba a iya bashi amanar kawai in ka bashi amanar zance ya zubar in ka bashi amanar kuɗi ya cinye in ka bashi amanar yarka ya tozarta ta in ka bashi amanar gona ya hayince ka idan ka kai mu'amalar kasuwanci ya cuce ka shi baya kiyaye amana shi bai san mutunci ba bai sani ba abin mamaki malam kaga wannan ɗabi'ar wallahi malam sai ka tarar da arni wani yana kiyayewa wala bai zai maka ƙarya ba kaga dai arni ne ko sai ce alhaji ba zan ba san maka ƙarya ba ya ce ni ba makaryaci ba ne ka tambayi kowa mani karya wannan arne ne baya sallah kuma arne za ka ɗauki wani abu ka bashi ba musulmi ba ne ba ka bashi lafiya lau hankali ka kwance duk inda za ka je ka dawo ka ɗauka ka bashi ba zai hayance ka ba amma yau mutum nawa ne kake ganin za ka iya ɗaukan dukiyar ka ba su lami lafiya kai bacci akwai mutumin da na sani sababin mutuwarsa na san wannan mutumin muna sallah da shi dan ya kamo kukan larurar ta dame shi sababin mutuwarsa yaransa da ya ɗauko ya sa su a kasuwa ya taimaka musu suka yaye masa baya har ya zama sababin mutuwarsa daga tafiya umra kawai ya bar musu shaguna ana harkar miliyoyin kuɗi kafin ya je ya sati biyu duk sun yashe shi da ya dawo daga umra aka zo ana ya ga shago ya yi kasa ba kaya yana jiran sati ɗaya sati biyu yana jiran alhaji cewa za a yi lissafi ne abin sai gaba lissafi ya ce ya ga ba kaya kuma ba kuɗi aka zo lissafi duk da aka yi lissafi malam babu kuɗi ina kudi ce wallahi ba san inda kudi yake ba miliyoyi barkace yace kamar yaya shi alhaji ba kudi ba shi kuka bayar ba kudi ya aka yi an yi masa wani kulle kulle daga nan sai india india ka san me aka je india zuciya an je neman magani ya tafi kuma suka daɗa nurkusarsa ya dawo kuma yake magana ya za a yi aka ce to a tafi kotu da aka je kotun kuma aka kewaye aka ce to ya za a yi ne me za ka bayar kashe mu raba ci dama aka ake a ƙasar nan me za ka bayar miliyan ka za ka ke bi to muno ne namu in sun yi lissafi da shi ya faɗi me zai bayar sai a je kuma gurin waɗanda ake bi kai za mu daga muku gaba ku kuma nawa za ku ba mu haka ake a ƙasar nan ku tambayan kasuwa za su gaya muku wannan karatun malam sun fi ni iyawa har sun kwammace da idan an ci kudinsu ba su iya zuwa kotu ina magana ne akan harka ta cin amana mutum nawa aka karya nawa kuma wanda ba su da kawai aka daga su so kudi suna nan a zuba a bankuna malam barkate an kasa zuba su a kasuwa don babu yaran da za su kula da kasuwar duk wanda ka yi mu'amala da shi idan ka yi wasa wallahi sai ya kunyata ka sai ya ja ka a ƙar so yake ka zama wawa ya yi ta naɗarka kawai wani lokacin 'ya'yanka ma sai su latsa ka sai su sauka ai baya ganewa ai su yi ta tsotsarka a yi ta tatsarka ana fitarwa maganar cin amana a naɗe tabarma a tafi kawai sai wanda Allah ya bari dama annabar rahama ya faɗa idan duniya ta zo ƙarshe masu rikon amana kaɗan ne a cikin kai akan zo gari ma a nemi ma waye ma mai riko da amana sai a rasa walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un sifa ta shida yace walladina hum ala salawatihim yuhafizun yadda da maimaitawa ma'ana sifatu haula'i suna kiyayewa as-salawat salloli allati amarahumullahu tabaraka wa ta'ala bi ada'iha wanda Allah yace su bayar da ita me kulawa da sallah yu'addunaha fi awqatiha kamilatal arkani was sunani wal adabi wal khushu' suna yin sallah suna kula da sallah kiyayewa sallah shine yinta da cikakkun rukunnanta da sunnoninta da ladabbanta da khushu'i daman Allah ya yi bayanin muminai su ne almuflihina wato bilkhushu'i fi salah ya ce su ne masu rabauta saboda suna da tsoron Allah a cikin sallarsa a sallarsu kuma ya rufe bayanin wannan sifofi nasu na shida ya ce su ne dai masu kiyayewa a kan sallah ai da ya mana magana ya ce allazina fi salatin khashi'una ko to kuma yanzu sai zo ya dada mimita magana akan wallazina hum ala salawatihim can yace salatihim nan kuma yace salawatihim duk dai ana nufin dai me salloli me haka wannan yana nuna mana matukar muhimmancin sallah a wajen Allah wa sumuwi manzilatiha da kuma ɗaukakar darajar sallah da matsayinta kisa aka ce suna khushu'i a cikinta suma kuma suna kiyaye ta kamar ya suna yin ta da rukunanta cikakku ruku'i lafiyayye cikakke kai ruku'i ka sunkuya yanda shari'a ta cika sunkuya ba mutum yanzu yana yin ruku'i yana yin doron zabuwa ba ya wani kokari wallahi idan ka ga ruku'in wani yadda ka san ka dauka ta ko ka shimfide shi a gadon bayansa ba a kyan gani kuma ba ciwo ba cuta ba kawai shedanci shi da kansa ya san ba daidai ba ne wato yana yin sallar malam kamar baya so ita la kamar ya abu ya wani gocewa ka shunkuya da Allah kake kana kana magana da ubangiji ne innal musalli yunaji rabbahu haka sujjada cikakkiya tsayuwar sallar nan kamilatar arkane da ake nufi da cikakken rukuni fatiha mai kyau ka iya karatun fatiha idan siratal mustaqima siratal ladina an anta me an anta wani ma kankanta yake ji wannan jima ba an anta a'a kaga ka je makaranta ka yi karatu in kana so Allah baka lada akan ibadar da kake aikatawa duk wanda ya je wa Allah yana bauta masa da jahilci bai koya ba fa akwai fa damuwa akwai damuwa akwai matsala so da aka ce suna kulawa da sallolinsu su yi ta akan lokaci ku daina jinkirta sallolinku lokaci ya yi kuɗi ni na rasa abin da yake damun mutane 'yan gargajiya wai sai a kiyaye sallah wai sai can lokacin ta ya kure yanzu tun da muka tashi muka ga a ƙasar nan ake yin sallah azhar karfe bibi da rabi azhar kuma a lissafi na haƙiƙa wani lokacin azhar fanta za a shiga batun karfe 12 da minti 20 karfe 12 da kwata ko da minti 16 tun daga nan fa azhar fa take shiga ba amma mutanen nan saboda aƙida saboda wani riko da suka yi wai su sai biyu biyun fa lokacin ladanin fa zai zo fa tukun ya fara kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ba saba wa Allah rashin kiran sallah mai kyau ba haka ake yi ba kuma gani suke duk wanda yake sallah ba irin wannan ba daidai yake ba in ka duba za ga biyu da kwata ko biyu da minti goma biyu da minti kaza yake wannan kiran sallah haka zai zo ya gama masu nafila su gama sai a zo a tada sallan nan biyu da kwata biyu da ashirin ana gamawa biyu da rabi ko na makamancin wannan haba da Allah kuma lokacin sanyi haka lokacin zafi haka lokacin bazara haka haka lokacin yana fluctuating yana canjawa yana yin sama yana ƙasa me yasa ba kwa canjawa kuma wai tun da aka yi duniya wai la'asar karfe hudu ake yin ta kawai karfe hudu kuma la'asar nan tana iya shiga karfe uku da kwata uku da ashirin wani lokacin uku da rabi wani lokacin uku da kaza shi ba zai canja ba hudun nan a kira ba za a tada ita ba sai hudu da kaza wani lokacin ta kan wuce kuma hudun jama'a wannan ba daidai ba ne kuma abin mamaki masu irin wannan sai kuma gaggawar yin isha'i ana yin magariba da ya miƙe ƙafa yana ɗan yin lazuminsa sai ka ji ladan ya kama kiran sallah Allah akbar isha'i ba ta yi ba amma ya kira wuta wannan abun in za mu yi wa kan ma'adalci galiban haka ake yi ƙurarren lokaci tsakanin magariba da isha'i wanda kuma akwai awa ɗaya awa ɗaya da wani abu a tsakani to abin da nake je mana tsoro shine kar mu zo mu wayi gari muna yin sallolin mu ba akan daidai ba kuma mu tashi wato mun yi asarar ibadar da muka yi abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
سخرها عليه سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ويسو ما سكرفي ويسو ما سكرفي shine suka cewa annabin in ya isa ya turo musu abin da zai turo shine Allah ya sa iska ta turnike ta gama shirin ta kaf Allah ya ce a tashi garin kenan kwana takwas aka yi ana guguwa duk komai sai da ya mutu ba wani abu da ya rayu duk sai dai gawawaki ga sunan kawai sun zama pieces kawai yasa ka a taba Allah wa sallallahu khairaha kenan sai mu ce Allah na as'aluka khaira hazarri wa khaira ma fiha wa na'udzuka min sharriha wa sharri ma fiha sai mu roki Allah ko mu nemi wa sallallahu khairaha wa uzu min sharriha Allah na as'aluka khairaha wa na'udzu bika min sharriha to abinda za ka faɗa kenan ka huta ba wani ta'aliki ba ƙarin bayani ba dogon bayani to wani hadisi shi ma yana koya mana cewa iska halitta ce ta Allah kuma Allah yana aiko ta da manufofi daban-daban daga shi manufofin aiko iska akwai iska mai zuwa da ruwa mai ko mai zuwa da rahama akwai kuma iska mai zuwa da azaba saboda haka in iska ta zo mu roƙi Allah ta'ala abin da ke cikinta na alheri Allah ya kawo abin da take kunshe da shi na jarabawa to Allah ya tsare babun qaulur rajul mutirna bi nau'i kaza wa kaza qala imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala babun fadan mutum an mana ruwa da tauraro kaza da tauraro kaza wato akwai masu ilimin taurari wanda suke jingina rayuwar mutane akan tauraro in ka yi kuɗi su ce tauraron ka ne in ka ƙi kuɗi su ce tauraron ka ne in ka yi arziki su ce tauraron ka ne sai su tafiya da tawafiki da tadakhul